الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة ashirin da tara ga watan rabi'un sani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara 2024 miladiya ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna tasriful maidani wanda abul fadli ahmad almaidani ya rubuta da ya rasu hijira 518 a kuma wannan shine darasi na biyar muna nan cikin shafi na tara eh to in ba manta ba malam ya kawo mana wasu baitoci guda biyu da wani ya waƙe wato kashe-kashen ayyuka a wurin malaman tasirifi cewa ayyukan nan guda bakwai ne jami'u usulil fi'ili sab'atu adribin laha ana fi baitin min ash-shi'ri wasifu sahihun wa mahmuzun misalun wa ajwafu lafifun wa manqusul bina'i mudha'afu to wannan su ne zai dinga dauka ɗaya bayan ɗaya zai yi sharhin su kuma zai kawo misalan kowane to na farko shine malam ya ce fassahihu daga cikin karkasuwar ayyuka da malamai suka karkasa al'afa'al a wurin su malaman tasirifi to na farko akwai fi'ilin da suke kira da as-sahihu ba as-sahih a wurin malaman nahau ba mun san suna da sahihul akhiri yawo to ba shi ake magana ba wannan istilahi ne na malaman tasrifi idan sun ce fasahihu to shine yace ma kana khaliyan min hurufil illati duk fi'ilin da kaga ya wufinta daga shigan harufan illa to shi ake kira da as-sahihu mun san huruful illa akwai al-wawu akwai al-alif akwai al-ya eh waɗanda suke wato sakinai to ya zan fi'ili bai da ɗaya daga cikin waɗannan haruffa ɗin ko a farkonsa ko a tsakiyarsa ko a ƙarshensa kaga su malaman nahau suna la'akari da illa kawai a harafi na ƙarshe su kuma malaman sarfu sai suka wasa suna dubin farkon harafi na farko da fi'ili ya fara da shi da kuma na tsakiya na biyu kenan da kuma na ƙarshe shine na uku to ya zan shi fi'ili waɗannan haruffan nasa na asali guda uku sau da ba fi'ilin da yake da haruffa ƙasa ga uku to da na farkon da na biyun da na uku ba wanda yake da harafin illa ba wawu al-madmu ma qablaha ba al-alif al-maftuh ma qablaha ba al-yaw al-maksur ma qablaha sai ce nahu misali daraba kamar fi'ilin daraba kaga ya cika wancan shar'ani domin kana khaliyan min hurufil illa saboda harafinsa na farko dodun na biyu ra'un na uku kuma ba'un kaga ba ba wawun ba ya'un ba alif haka waqatala eh daraba ya buga ko waqatala ya kashe wajalasa eh wannan wawul adaf ce kakka damu da ita eh katala shi ake nufi da jalasa to wannan duk wani fi'ili da ya zo ka duba farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa ka kalli huruf ɗinsa na asali kaga ba wawul ba alif ba ya'un masu ɗauri to wannan sai ka ce wannan fi'ilun ne sahihun inda sarfiyina a wurin malaman sarfu amma to sai na biyu wal mahamuzu akwai fi'ilin da suke kira da mahamuzi menene mahamuzi mala ya ce ma kana ko fa'u fi'ilihi au ainu fi'ilihi au lamu fi'ilihi hamzatan duk fi'ilin da kaga harafinsa na farko fa'ul kalima ya zo da hamza to wannan mahamuzi ne ko harafinsa na tsakiya ainul kalima ya zo da hamza to wannan mahamuzi ne ko harafinsa na ƙarshe na uku lamul kalima kenan ya zo da hamza to wannan mahamuzi ne kenan muna da mahamuzul fa'i muna da mahamuzul aini muna da mahamuzul lami an gane? ga misalin kowane sai ce na hau misali a kala ya ci kaga da hamza aka bude shi to kaga a kala ya zama mai mahamuzul fa'i irin su a kaza kaga mahamuzul fa'i sai ce kuma wasa ala ya tambaya kaga ainihin kalima ya zo da mi ya zo da hamza ya zama mahamuzul ainiki sai ce wa ƙara'a ya karanta kaga lamul kalima harafin ƙarshe ya zo da mi ya zo da hamza kaga ya zama mahamuzul lami to shi kuma duk wani fi'ili kaga ya zo da ɗaya daga cikin sigogin nan guda uku da aka ambata da shi ake kira da almahamuz wal misalu akwai na uku wanda ake kira da misalu eh ba misali na ba da misali ba sai ce ma kana fa'u fi'ilihi harfa illatin duk fi'ilin da fa'ul kalima ɗinsa ya zama wawun ne ko ya'un misali to shi ake kira da mi? shi ake kira da misal to sai kawo maka na wawun saboda shi ya fi yawa kamar wasala ya sadu kaga wawun aka fara da ita kuma wawu harfa mi a gani harafin illa ne ko da kuma wajada ya samu kaga ya fara da wawun kaga ya zama misalin wahaba ya ba da kyauta kaga shi ma ya fara da wawun waya sara ya sara ke ya yi sauƙi kaga ya fara da mi da yawo to duk fi'ilin da kaga harafin farko fa'ul kalima ya fara da ko wawun ko ya'un an gane su ake fara dama abin nan da su to wannan fi'ili shi ake kira misal saboda asalin wawu harfi illa ne asalin ya'un ita mami harfi illa ce ko wal ajwafu to sai mai ajwafi mai matsala a cikinsa shi ciki ne yadda matsala shi yasa aka kira shi da ajwaf shine ma kana ainu fi'ilihi harfa illatin shine fi'ilin da ya zamo harfu wato ainul kalima ɗinsa harfu illa ne na hau misali ƙala a gani ƙala asuluhu ƙawala ƙawala shi ne asalin ƙala yauwa saboda haka alif ɗin na asalinta wawunci asalinta wawunci eh to suna cewa dama duk sanda aka samu harafin illa ya zo da wasali kuma harafin da ya gabace shi yana da fataha to sai a jirkici wannan harafin sai a mai da shi wawun sawa'un alif ne ko ya'u an gani kamar ba'a misali asluhu baya to wannan alif asalinta ya'un ce to amma laraba ba su amfani da kawala ba su amfani da baya to almuhimmu a shine za mu ga cewa kala ɗin nan a tsakiya akwai harfi illa ko to kaga ya zama ajawafi sannan akwai mi khafa hmm? khafa mun gan shi ya ji tsoro shi ne ma'anar khafa shi ma ya zo da harafin illa shi ma ajawafi ne wa kama shi ma kama wa rama shi ma rama wa ba'a wanda muka ambata ɗazu to kowannensu za ka ga ainul kalima ya zo da harafin illa to duk fi'ilin da ainul kalima ɗinsa harfi illa ne to shi ake kira da ajwaf shi ake kira da ajwaf abin da yasa aka fara kawo maka su saboda ya an shiga cikin karatu za su dinga maimaituwa za a ce maka fi'ilin na ajwafi kaza da kaza asalinsa daga kaza ne to kaga in ba a kawo maka su ba tun yanzu aka yi ma bayani can din ma za ka tsaya kuma kana tambaya menene ajwaf amma yanzu an riga an mashin fiɗa shi su haddace su wajibi ne kamar yadda ka haddace fi'ilun madin fi'ilun mudari'un fi'ilu amrin to su ma waɗannan wajibi ne suna daga cikin almabadu asasiya na farko almabadu asasiya waɗanda ake fara kiyaye su da haddace su a harkar tasirifi to sai allafifu akwai wanda ake kira da lafif wanda shi ma an kasa shi gida biyu game yadda za mu ji to ma kana fihi harfa illatin shi kuma duk fi'ilin da ya zo da harfa guda biyu na illa harfa guda biyu na illa ya zo da su kinan kaga ko a samu ainul kalima da labul kalima ɗin shi harfi illa ko a samu fa'ul kalima da lamul kalima harfi illa ko a samu a fa'ul kalima da ainul kalima harfi illa to wannan shi ake kira da allafif ya zan dai harfin illa ɗin nan sun zama biyu shi yasa ya tasniya sai ce harfa asluhu harfani ne to kuma musanna kamar yadda zamu karanta a nahau in za a yi idafarsa akan shafe nunun din nan da muka yi magana akan ta jiya to shi yasa ya ce harfa illatin bai ce harfa ne illatin ba sai ya ce wa huwa ala darbaini shi allafifu kashi biyu ne makarunun wa mafarukun akwai wanda ake kira da lafifun mafarukun akwai lafifun makarunun fal makarunu to kaga shi allafiful makarunu ma'anarsa ma kana ainu fi'ilihi wa lamu fi'ilihi harfai illatin shine wanda da ainihin wato ainul kalima dinsa da lamul kalima dinsa duk hurufu illa ne wannan shi ake kira da allafifu almakarun saboda an an haɗa harfofin illa ɗin dama almakarun wanda aka gwamaya aka haɗe shi to an haɗa hurufin illa ɗin guda biyu wuri ɗaya wannan na bi ma wannan ina misali na hau kawai misali tsawa baƙanahu ya ɗaure cikinsa ya ɗaure to in muka duba harafin farko tsa'un ba harafin illa ba ne na biyu wawun wawu harfin illa na ƙarshe al'alif alif shi ma harfi mai to wannan shi suke kira da lafifun makarunun saboda an gwama ya harfin illa wuri ɗaya kashi na farko ke sai kashi na biyu allafiful mafruku wanda shi kuma an raba an samu wani harafin da ba na illa ba an raba hurufi illa ɗin shi ne ma kana fa'u fi'ilihi wa lamu fi'ilihi harufai illatin shi ne fi'ilin da yake fa'ul kalima ɗinsa da lamul kalima ɗinsa harufin illa ne kenan ainul kalima ita kaɗai ce ba harufin illa ba ina misalinsa shi kuma sai ce na hau misalin wafa wa'adahu ya cika alƙawalinsa ya cika alkawalinsa to wafa za mu ga ya fara da wawun walwawu harfu illatin sai ainul kalima ita ce fa'un a tsakiya ko laisat ita kuma harfa illatin sai alif ƙarshe shi kuma alif harfa illa to wannan shi ake kira da lafifun mafurukun saboda an rabe su al wanda aka raba yawwa kaga haruffan biyu sai aka shigo da harafi wanda yake sahihi sai aka raba da na farko da na biyu to wannan duk cikin wancan ne na farko allafifu wanda shi annabiyar ko sai na shida wal manqusu akwai fi'ilin da ake kira manqusi shine ma kana lamu fi'ilihi harfan min hurufil illati shine fi'ilin da ya zamo lamul kalima ɗinsa harafin illa ne ma'ana harafin ƙarshe harafin illa ne na hau misali rama ya yi jifa wara'a ya yi kiyo ko ya kiyaye wasa'a ya yi sa'ai ya yi gaggawa ko ya yi tafiya to in mun duba na farko rama harafin farko ra'un na biyu mimun ko na uku sai mi sai alif ba ya'un ba sai alif ai rama an ka ce ba rami ba ka dinga kula da mi an ka ja in an ja kasara to ya'un in an ja fataha alif ko da gaga rubuta ya'un ita ya'un wannan sai an koma babin imla'i eh duk da asar kudin ba ana kawo ta to wata ran za mu karanta dalili eh akwai inda ya'un ake rubuta akwai inda kuma sai a rubuta alif din to wara'a to za mu ga rama alif ko to kaga alif ita ce lamul kalima to wannan ana kiransa da manqusi eh tauyayye wara'a shi mara'un wannan wawa duk harafin adafi ne ra'a shine mahallin shahid to kaga ya fara da ra'un sannan ainun sannan mi shi ma alif wa sa'a shi ma sa'a shi ma dai ya kare da alif to wannan duk ana kiran su da mankusi irin su asa irin su musa irin su isa da makamantansu sai al-mudha'afu shine na ƙarshe cikon na bakwai kenan shi ne ma kana ainihu wa lamuhu harfaini min jinsin wahidin shi mudha'afun shi ne wanda da ainul kalima da lamul kalima harafinsu ɗaya ne ma'ana iri ɗaya ne to shi yasa an ga kira shi da mudha'af saboda an kawo abu kuma an sake maimaita shi an sake rubanya shi ina misali yawa min jinsin wahidin ko yauwa muzharan kuma wani zubin yakan zo ba tare da an yi idigaminsa ba ma'ana a bayyana kowane daga cikinsu kane ya kasance au mudugaman ko ko a an shigar da ɗayan cikin ɗaya wato an yi idigami kenan to fal muzhar wanda aka yi fakkinsa ba a yi idigaminsa ba na hau kamar misali alila ya alalu e akan ce alila asnanuhu haƙoransa sun lalace akan ce kuma alila saƙa'u ko asiƙa'u wato salka wadda ake zuba ruwa ta lalace ya alalu yana lalacewa ta alalu asnanuhu haƙoransa ai suna lalacewa to za mu ga alila ɗin nan da ya kawo farko an fara da hamza sannan harafi na biyu ainul kalima an fara da mi lamun harafi na ƙarshe shi ma yawwa to wannan ana kiransa da mudha'afun gairu mudugame yawwa saboda ba a shigar da ɗayan lamun ɗin cikin ɗaya ba ba Allah an ka ce ba alila an ka ce kaga inda an ce Allah wancan na walƙiya wa Allah lam'an wa sarkan to kaga sai a ce wato an yi idigami kenan shi wancan ma'anarsa da ba shi na walƙiya ne ba na lalacewar abu ba ne walmudugamu to suna nan dai da yawa irin su rada da misali yawwa manyar tadid minkum kaga ai fakki aka yi mun gane ko madadin yartadda sai aka yi fakki walmudugamu wanda shi kuma kai idigamin sana'o misali sakka sakka wajahahu ya mare fuskarsa wa sakkat wajaha ga shi da ƙur'ani to za mu ga farko ya fara da sadun ko sannan kafin kuma kafin ɗin mai shadda to duk sanda ka ga harafi da shadda to harafi biyu ne kuma iri ɗaya na farko sakini na biyu mutaharriki sai aka ɗauke wannan mai sukuni sai aka shigar da shi cikin mai wasani sai aka yi masa alamar shadda saboda in ka zo ka fahimta da babu wannan alama to daga baya-baya ilimi ya lalace mutane ba sa gane karatu ilimi ya yi rauni to sai aka zo da waɗannan alamomi e sakka to wani kaga wanda bai da karatu bai iya ganewa kila iya zo yana cewa saka eh tun da ba wasali amma da ya ga shadda sai ce mi saka asuluhu sakaka sakaka waje hahu ya sukku tun da mudafin ne muta'addi ya sukku shine mudari'insa ya sukku waje hahu ko ya sukku waje ha zaidin yana marin fuskar zaidu to wannan shine mahallin shahid haka massa massa jasadahu ya shafi jikinsa shi ma ya fara da mimin ko sannan mi sinin ita ma za ka ganta da shadda ba masa ba ne massa bitta shididi ko to shi kuma asluhu me ya asalinsa hmm? na a ƙari ba na wa sha Allah alhamdulillah na'am na'am labas shi kuma asalu asluhu masisa eh eh shine asalin sa eh shine asalin sa mudari sai a ce mi yamassu hmm la yamassuhu kaga ba a ce la yamassu ba saboda shi babin fa'ila ne to kiyasi kuma fa'ila ya fa'alu zai zo to wannan shi ne haka madda shi ma kaga mudu'afin ne ko kuma mudugami akwai mimun sannan dalun mai shadda asluhu madada mudari'insa sai ya zamo mi ya muddu eh ya muddu ya dai eh wa ya mudduhum yauwa to wannan shi ne tunda shi ma kaga muta'addin ne kiyasi shine ayi dhamma ga harafin to kaga wa asluhu shadda ko haka shadda shi ma asluhu shadada eh shadda ya daura wani abu shadda alhabla misali sai a ce ya shuddu ko ya shiddu shi yana da fuska biyu dalun din ko kai mata damma ko kai mata saboda haka zulwa jahaini ne kakan ce ya shuddu kakan ce ya shiddu eh duk ya halatta duk yana can cikin lamiya wa asluha asalin su gaba ɗaya sakaka shine asalin sakka masisa shine asalin massa madada shine asalin madda shadada shine asalin shadda an gani yawwa to kuma inda an na'am wani eh asalinsa muzharan ne yauwa to a ƙa'ida ta imla'i sai aka akan yi masa idigami duk da akwai larabawan da duk fakki suke yi eh akwai larabawan da madada suke cewa ba su cewa madda eh to amma dai luga wadda take fusha shine ai idigamin in ba wata lalura kila ta waka ko abin da ya kama da wannan ba to wannan shine karshen fa'ilan wannan tarifin su aka yi da misali ba ai ma bayanin hukunci ba to yanzu kuma hukuncin kowane zai zo eh haka wannan sharan fage ne kawai eh Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh